mu'assiyatu bi rabbih mansur radiyallahu ta'ala anhu yake na amince da ubangiji da mun baiwa bil mu'ammal da wanda yake shine abun buri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saki gani na ya zama koyaushe ni nake shi nake duba a gaba da kyan manzo wanda yake aka kira shi muzammilu me lilliba ya ayyuhal muzammilu kuma laila ina tsayawa in kyautata rubutuna ta fuskar yaban manzo sallallahu alaihi wa sallama ga dukkan wanda yake mai fasaha daga wanda yake ya kai inda ya kai a balaga muzayyili mai gezantar da magana wanda in yi magana zai mata geza muzayyilin da zalme ba da a irin wannan nusa yana sawa da zaira ba da zaira ba ne muzayyili na kasar a nan da shehu yana a nan shehu yana yin taujihi ne da ilimin balaga ilman balaga fasihin fasaha dama ana kawo ta'arifin hakanan baligin hakanan tazili abu ne wanda ya san shi a babin idinabi tazili dai ne daga nau'o'in idinabi jazal amma ba da zaira ba ina jingina shi da gaskiya kuwa duk dai nan taujihi ne da ilimin balaga isnadi ɗaya ne daga babobin ilimin ma'ani al isnadul habari sidku kuma shi ma dai magana ce da akan yi a balaga cewa menene sidkul habari wanda an samu wanda suka ce mudabaqatuhu lil waqi'i akwai wanda suka ce a'a mudabaqatuhu li itiqadil mutakallim akwai wanda suka ce a'a balaga ko a sidku shine mudabaqatuhu lil itiqadi wal waqi'i to sai dai an koma balaga yasa wannan wannan kasida ta shehi kafin a fahimce ta hakikanin fahimta sai an tsaya an yi ilimai uku da ilimin balaga da ilimin aruri wanda nan gaba za mu ji shehu ya yi taujihi da ilimin aruri da kuma ilimin mustalahul hadisi ko usulul hadisi ko ilmul isnadi wanda shi ma dai a cikin shehu ya yi wato taujihi da shi yasa wannan kasida shehu ya yi taujihi da ilimai uku ne guda biyu na lugga guda ɗaya kuma na hadisi an gaba cewa ta abin takaitawa himmata ni himmata gaba daya ba ta a ko'ina sai a waje daya wajen ko da take shine insha imani fara da yabo musalin wanda yake abin fadawa gaba daya in nayi ba wai na yi na gama ba ba na wai ni rabi'i ya zo ba in rabi'in ya wuce ba zan sake ba a ni kawai yaushe cikin yaban manzon Allah ne musalin ne nan ina kaiwa ina sake komawa ina kaiwa ina komawa na mi fasali da ba a rabe ba ba a rabe shi ba da ba da insha'i da kasar da insha'i da wasalu da fasalu duka a islahi ne na ilman balaga na takaita ko da ku a ce na yi waita a gaba na takaita a gaba da hakkin manzo sallallahu alaihi wasallam to ya ki sai ziyara kai da aujen su lau adanabtu shi ba shi da muta'alliki in dai akan manzo ne sallallahu alaihi wasallam duk irin gaban da zan zo da shi to na takaita ko da ku za zo da yaban da yawa yasa lau annabtu fi madahi ko fi maqali ko da na yi ta magana ta to in dai a game da manzon Allah ne ai takaitawa ne wanda yake makaɗaici wato fiyancin sayyidi ya fi kyau a wata nufa yana sa sayyidi eh saboda idan da sayyidi ne sai a ce farida inda faridin nikira ne ba za ta yi ya zamo na aji ga sayyidi wanda yake ya zamo ma'arfa mutum da an rafa shi ga lamiri ko amfanin duk abin da ake karantawa duk inda aka taka aka fi da abin da duk aka karanta a baya ka a taka wani waje a samu wani abu daga abin da aka karanta a baya duk inda za a da shi ana tare da duk abin da aka karanta a baya ya ce sayyidin a aikin shugaba wannan tankirin ne ma'anarsa a ta'azir tankirin musnadu ilaihi yakan zo dan ta'azir to kuma sai lalle musnadu ilaihi ba akan yi tankiri dan nufin girmamawa shugaba wanda yake ya kai kwalkwaluwar shugabanci in dai shugabancin da mahaluki zai iya kaiwa ne to manzo Allah ya kai kwalkwalwa kare makaɗaici ban da na biyu adini shirri marashin kama adini din koda yake an raba shi da shirri ba zai samu ta'arifi ba saboda da sufa mishan ba ce sufa mishan ba ko sunan fa'ili ko sunan mafuli ko da an raba su sama harfa ba sa samun ta'arifi ko wai mushabihul murafu yaf'alu wasfan fa anta inkiri bi la yughzal yanzu adini shirri yana nan a matsayin sa na nikira khairu mu'ammali yayyan wanda ake buri yayyan wanda shi ake buri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nan an gama wato taujihi da ilimin balaga wannan baitin ga ijazi ga idnabi ga tashbihi da an kawo duk da islahi ne na ilimin balaga to kuma da cikin a taujihi da ilimin abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kogi ne wanda yake a cikin fide ba shi iyaka duk mai sha sai dai ya zo ya sha duk mai ɗiba ya zo ya ɗiba kamilul madi mai cikakken kumfa wafiru cike da ruwa mai tsawon a isiyar ruwa da ya ban daha wanda yake abin bin shi wato baharun basido shi madu da din shi ne mubtada madu da ya ban daha abin bin shi shawa ko gine wanda yake mai yalwa da yasa masu ya banda su zo su yi ko sun yi sun gama amma sun bari masu yabo ne yanzu su ma su zo su dole za su bar wani abu daga daksaru walakin nan bargadaru mutaraddama akwai baharul basiri akwai baharul kamil akwai baharul bahidi akwai baharul wafir akwai baharul dawi wayannan buhuran guda biyar da suna cikin buhurai na waka wanda a ciki kusan kusan a ciki suna da shura a nan kasa baharul basiri dai yana da shura saboda ko ba komai alburda alburda a baharul basiri take haka nan banar su'adu a baharul basiri take haka nan ma wani littafi shi na ilimi ne manzuma ce ta ilimi ita ma dai a baharul basiri da aka yi ta ko wacce ce lamiyatul af'al ko lamiyatul af'al ita ma a baharul basiri ko kuma wacce na shaɗari na shaɗari a kan rasmul qur'ani aqilatu asrajil qasaid ita ma dai a baharul basi da aka yi shi ma baharul kamil yana da shura a nan kasar babbar shuhurarsa ta zo daga daliyar yusuf daliya ta yusuf arrijmi mun arjil hirabil wurradi a baharul kamil ne sannan kuma a yanzu ga wato kasidun shirku na hani wasu a cikin a cikin da a baharul kamil ne ko kamar sallu alaihi wa sallimu taslima madidi shine shuhurarsa ba ta kai ba baharul wajir shi ma dai yana da shuhura shawab na dan hoto yayi wasu da yawa daga waƙoƙinsa a baharul wajir tawili ko ya fi kowanne ma shuhura saboda diwanin nan ma gaba ɗaya na farko duwanan guda shida na farko da kuma na ƙarshe sai hulƙalbi duk a baharu tawili aka yi su duk a baharu tawili ga ishiriniya a baharu tawili ga ashiriya a baharu tawili duk a baharu tawili aka yi waɗannan to ina tsayawa in kyautata yabo amma dole yake ya fahimta kenan kafin wata ya kare sai ya kokari ya kasidu biyar daya a baharul basidi daya a baharul kamili daya a baharul majidi daya a baharul wafiri daya a baharul dawili sai ku samu ku amfana ko shin kada ko sai a ce sai a zauna a diba amma ba za a yi wani katakusu ba a kulla amin na amun ta haulahu yurkihu qawmun wa yuntijunahu wa ala ana ala fursana adiyatan illa tanadduukum hawla tanani ala ana sai da zauna a ji karatun kawai amma ai wata kata a karatun a kasa yi haba sai yaushe ne za a yi dan kawai za a zauna yi wasiru madaha ina tsayawa in kyautata yabo sa'a don kuma cin ya dakin tauhidi a ilimin usulul hadisi ina kyautata yabo sa'a da yake ya inganta matanan a matanansa wanda yake ya zo ko musalsal duk wannan islahi ne na ilimin hadisi mamdudin ga mafi kyawun abin yabo mafi cikin abin aikowa ya zo a jere shi ma da wannan istilahi ne na ilimin usulul hadisi mutawatir ko da yake wasu gaggama da ma sun suna cewa ai gaskiya bayani akan mutawatir ba ilimin hadisi bane ilimin usulul fiqh ne Eh, amma su ba da ma hadisi suna dakowa ne don cika magana sai akwai wani abu da za su magana a kansa wanda sai an gane mutawatirin za a fi gane amma ba fannin su bane ya ya zo muka wace kada al'ayyanke an naɗa a cewa manzo Allah Muhammadin abu wanda yake abu kowa cancanta da yabo jagora ne ga baki ɗaya manzanni da yayyan abin cikawa shi ne mai buɗe ya buɗe duk wata kofa shi ne kuma cikamaki ga manzanni mafi cikakken tsayawa da yabo ga Allah ne taimaka mu ya jire ni zuwa wannan kiran almujallmali abin kayatarwa ina son manzo sallallahu alaihi wasallam sai ji shugabana wa rabbil bait na nan da ubangijin Ka'aba wanda yake ado ne ga raina shine kogona shine matattara ta ni da abin ya same ni wajen sa nake komawa waye zai iya warkarwa daga yabo alhali yana cikin uban kasantattu uban rawuka mafi baiwar mai kwaba babbaiwa waye zai warkar daga soyayya alhali yana cikin wato masu waraka masu ceto ga halitta gaba daya don ga dukkan lamari mai wuyar magani ruwa yake iya warkarwa daga soyayya alhali yana cikin masoyin ubangijin halitta abin girmamawa an ba shi matsayi guda biyu wanda ba wani wanda aka ba shi ɗaya daga wannan matsayi matsayi na farko shine laula lama khalaqatul aflaq ba dan kai ba da ban yi halitta ta ba matsayi na biyu ko shine da ranar lahira duk annabawa da manzanni kowa ya kasa zuwa ya ce zai magana a kan ceto amma maza Allah ya je magana a ce sallu da wasu an fi shafa ka roƙa a bata kai ceto a karɓi cetonka na rufe da mamallakin raina wannan shine mafi ɗaukakar daraja manzala ya tarar da tutar yabo da girma har kasance wasu shugaba ga iyaye shugaba ga 'ya'ya mafi cikin wanda za a komo gare shi barhamu wannan bawan ya rasulullah kai ceto a cikinsa kai ceto a cikin sahabbansa a nan duniya irin rigingimin da suke ciki kai musu maganin da kuma a nan gaba a lahira barhamu wannan bawan kai ceto a cikinsa Hakan ba a wani wani abin zaɓe min mu'amali daga wani wanda za a sa bore. Min mu'amali ɗin shi ne mafulin yarki da su aka ƙara masa jin. Akan ƙara wa mafuli miskos, akan ƙara wa mafuli min. A mara rabtu min a hadin. Mara rabtu min a hadin. Ai, sai mara rabtu a hadin ne, shi ma na asali kanan yarju mu'amala. kai salati ya ubangiji na hakikanin matsayinsa kai salati nan ga wanda yake ashirya da ni ga wanda yake kyakkyawa almujammili wanda yake mai kyautatawa ga wani Allah sallallahu alaihi wasallam yake jawo nasa gare shi yasa wanda duk kaga yana jiwa manzo baya idan manzo Allah ne ya fara korarsa daga halararsa bai juya manzo Allah baya ba sai da manzon ya kore shi daga halararsa kai ba a yi da kai kai ba a yi da kai shi da zai mutum kuma ya dawo ya dawo wannan ya ce zai taba dangin manzo ya ce zai taba babban manzo ya ce zai taba shekokin manzo to duk dan dai manzon Allah baya yi da shi ne لو أردناك أيها المقرر أن إن إرارك منا لو أردناك جعلنا كل ما في salati ya ubangiji na hakikanin matsayinsa alamun hadani da wanda shiga da ni ya wanda ke cikakke abin cikawa ko mukanni ne ya fi kyau cikakke ne shi kuma yana cika wayansu yadda ta yake mujallidi shi yake kyautata wasu nan ma mukallimi shi yake cika wasu duk wanda kaga a halitta ya sami cika ta suka ta ta zo masa ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam halaye da sahabbai masu girma madaukaka don ta ɗau wata farkin amintacce a zanni wanda yake mai lulluɓa yadda Allah ya kwanta shi Allah